الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميد ɗaya ga watan rabi'in nisani ko shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan da bakwai ko da takwas ashirin da bakwai ko ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha shida za mu tashi darasi na ɗari da sha bakwai a wannan littafi mai albarka na abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala inda za mu biya karatu na babi na ɗari shida da sha takwas hadisi na dubu ɗaya ɗari biyu da saba'in da na ɗari biyu da saba'in da takwas ɗari biyu da saba'in da tara inda bala ya ce babu marrama billai babin da yake magana akan wanda yake yin harbi da daddare atisaye ko ya gwada harbi ko abin da ya kama da wannan da daddare kala hadathana abdullahi bin yazid kala hadathana sa'id bin abi ayyub kala hadathani yahya bin abi sulaiman عن سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من رمانا بالليل فليس منا duk wanda yake harbin mu da daddare to baya tare da mu baya cikin mu shi yasa aka ce ko gwada harbi mutum zai yi sai dai ya harba sama masu aji shayi za ga sama suke harbawa domin ita ba ta da iyaka kala abu abdullahi bi isnadihi nazar abu abdullahi yace akwai abun duba a wannan isnadin kala hadathana khalid bin mukhallid wato hadisin bai inganta ba kenan kala hadathana sulaiman bin abi salih an abi an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man amala alaina silaha duk wanda ya ɗauki makamai wato a kanmu ba laisa minna baya cikin mu shi yasa kaga yan bangar siyasa da ake ba wa kuɗaɗe da makamai da da da da kayan bugarwa da wanda ya bayar din da wanda aka ba wa duk suka yi annabi ya ce ba laisa minna ba ta cikin mu قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد ابن عبد الله بن ابي برده عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man amala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya daga ya daga mana makami akan mu to baya tare da mu babu idza arada Allah qabza abdin bi ardin ja'ala lahu biha haja babu da yake magana akan cewa idan Allah madaukakin sarki ya nufin daukar ran wani bawa sai a wani gari sai ya sanya bukatar ka can shine zaka ji an ce an tafi da mutum ina Misira, India, China, da an tafi neman lafiya kuma sai ka ji an ce Allah ya dauran sa a can to sai ya sanya bukatar katon an fahimta da kyau ko kamar yadda muke da labarin wannan bawan Allah na zamanin Annabi Sulaiman yawa to kaga قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد شيني daidai da وما تدري نفس بأي أرض تموت أنا أيوب أنا أبي أنا أبي المليح أنا رجل من قومه ورجل من قومه شيني يسار بن عبد ابو عزة كاغا يا كاو شي مبهمي اما ان سان شي شيني تن وجه روايه ta bayyana waye shine yasar ibn abd ibn abdi abu izza ya kace kana kana lahu tuba dan rashin sanin sahabi la yadurru isnad la yadurru hadith an gane ko dan ba san sa ali annahum kulluhum udud saboda haka dan ba san waye a sahabbai ba inda sahabi ne an tabbatar shikenan kawai wa kullan wa'ada Allahu al-husna saboda haka dukkan su adalai ne قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بعبد إذا الله ينفن دم قرم ونباوة أو تنسى جعل له بها حاجة في سنيا بقاتك كذا متناتا sai ga mutum ya tafi neman lafiya a misira kuma Allah ya daura a can babu manimta hana fi sauri babu da yake magana akan wanda ya toba majina a cikin tufafinsa قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين na'am ana bi huraira annahu annahu tamakkada fi thawbi wata rana abu huraira Allah ya kara masa yadda ya tofa majina a cikin tufafinsa Ali yace ba wai dan me ba ba wai dan wulakanta tufafin ba sai dan a lokacin babu an katif a tare da shi kuma ba tishu misali Ali sun makala sannan sai yace bakin bakin ikon Allah abun mamaki shine bakin bakin ko bak bak duk ana faɗa an gane ko eh wato idan abun mamaki al'amarin ya girmama Abu Hurairah ya tamakkatu fil katan yace wai yau kaga Abu Hurairah ne yake iya tofa wato yawu ko majina a cikin wannan lissafin kamar kace gezina gezina ce wai yanzu Abu Hurairah ke iya bata majina da ita ra'aitu ni asra'u yace ina tunanin lokacin da nake faduwa na suma kamar mai farfadiya baina hujrati Aisha wal minbar tsakanin ɗakin na Aisha da mimbarin Annabi alaihi salatu wassalam ya kulun nasu majnun in na faɗi saboda yunwa an mutane su rika cewa wannan bai koda da tabin kani wa ma bi illa jo yace wallahi ba tabin hankali bane yunwa ce kawai yana tuno kaga wannan shi yake nuna ba duk tsawon da ka gani matashi mace ce da ciki ba san me za ta haifa ba ba san me za ta haifa ba za ka ganshi jiya wai da komai yau Allah ya hore masa an gane ko amma mai sana'a wanda yake wani abu ba dan fai ba an fahimta da kyau ko yawwa babul waswasati babun da yake magana akan waswasi kana hadathana muhammad bin salam salam kana akbarana abda an muhammad bin amru kana hadathana ibnu salama ana abi hurayra qal qalu ya rasulullah sun ce ya ma'aikin Allah inna najidu fi anfusina shay'an muna samun wani kokonto a cikin zukatanmu ma nuhibbu an natakallama bihi ba ma so mu furta wannan abin da zuciyarmu take gaya mana wa anna lana ma dala'at alaihi shamsu ma dala'at alaihi shamsu lalle abin da wato ko da za a bamu abin da dai rana take iya fitowa ta kalle ba za mu so furta wannan abin ba kana sai ji awa kadu wajattum zalik a yace ku ba kuna jin wannan a cikin zukatan ku kuna jin wannan a zuciyar ku zuciyar ku da raya muku irin wannan kale yace aw qad wajadtum dhalika qalu na'am suka ce kwarai kuwa kale sai yace zalika sarihul iman wannan shine tsantsar imani ai ka ji zuciyar ka wani lokacin da na raya ma sabo amma ka ki yadda da shi to shi yake nuna akwai imani a tare da kai domin wani bai hude ya zo gurin Abdullahi da Abbas yace ko sai ku cewa kuna wasu wasi kuna kaza yace mu ba mai Abdullahi da Abbas yace to me barawo je da gidan da ba komai ai idan ka ga shedan na zuwa zuciyarka na raya ma ka ture shi to akwai imani a ciki in ko ka zama abokin sa to me zai ba ya kai ma shedanin ne kawai sai maka masa zakai an fahimta da kyau ko to shine abin da yake faɗa shi sa ai malamai suke kawowa zaka ga matakan zuciya mataki ne guda biyar an fahimta da kyau ko guda biyar ne akwai hadisun akwai khadirun shine na biyu an fahimta da kyau ko akwai hammun sannan ko kuma kafin mu zo wannan akwai hadisun na shine na uku hadisun khadirun ko hadisun ko khadirun sannan hadisun nafsi sannan kuma sai a wane ne na hudun kuwa hadisun khadirun hadisun nafsi sannan sai hammun sannan sai asmu to duk guda hudun nan Allah baya kama mutum da shi sai na biyar din asmun shine wanda ka kullar kai din kun fahimta da kyau ko eh haji hadisun ko hadisun Allah baya kama mutum da shi khadirun ma ma kadara ala kalbi shi ma hadisun nafsi ma haka sannan sai hammun man hamma bi hasanatin shine ko falam ya amalha kaga shi saboda haka na karshe asmun shine mutum ya kulla ne yayi kulla ne yayi shi za wani mawaki yake wake shi yake cewa Allah ji a alamatul hanafi ne yake cewa maratibul qasdi khamsun hadisun dhukurun ko kuma hadisun zakaru kaga maratibul qasdi khamsun hadisun zakaru fa ghadirun fa hadisun nafsi fastami'a baiti ɗaya kenan baiti na biyu kuma yace yali hammun fa azmun kulluha rufi'at siwal akhiru fa bihi al-akhdhu qad waqa in ka rike baitin ka huta an fahimta da kyau ko yawa maratibul qasdi kamsun hadisun zakaru fa khadirun fa hadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa azmun kulluha rufi'at sai ce si wal akhiru fa bihi al akhdhu qad waqa'a wannan shine to saboda haka malai yace zalika sarihul iman wannan shine zanzar imani al haris ko hurai haris din har allai an sha bin haushab kala da kansu ana wa kali ala aisha fa kala mun ji gani da kawuna wajen nana aisha fa kala sai ta inna haduna ya adudu fi sadrihi ma law takallama bihi zahabat akhiratuhu sai daga cikin mu wani abu yana bujiro ma a cikin kirjinsa a zuciyarsa da zai faɗe shi da gaba ɗaya lahirarsa ya rusa ta walau zahara laqutila bihi da zai bayyana abun karara to da an kashe shi akan wannan kale yace fa kabbartu salatan fa kabbarat li haka yake ko sai sai kabbara ta ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar thumma qalat sannan ta ce sai ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali an wa annabi tambaya irin wannan akan wannan fa kale yace idza kana zalika min ahadikum falyukabbir salatan idan haka ya samu ɗayan ku to ya kabbara guda uku cewa ya ji wannan irin wannan wato wasu wasu a cikin zuciyarsa to ya kabbara guda uku sun magana sai ce na'am magana yake idan kana zalika fa in fa innahu lan yahissa zalika illa mu'min ba mai jin wannan sai mu'min amma bai ganta ba saboda wa shahar walaitu da'ifat da shahar da laitu duk da'ifai ne su biyun nan ba a karɓar magana sun suka kaɗaita da abu wani hukuma bin Khalid al-Sukuni haka ya kawo shi ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da takwas. Kale ya haddathana Abu Sa'ad Zaid bin Marzuban kala sami'tu Anas bin Malik yaqul kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lan yabraha an-nas yas'aluna amma lam yaqul mutane ba za su guje wasu na tambaya dangane da abin da bai faru ba hatta yaqulu har sai sun rika cewa hadha Allahu khaliqu kulli shay to Allah madaukakin sarki shine da ya halitta kowa da komai fa man khalaqa Allah shi kuma Allah waye halitta shi zuciya kaza da yawa wani lokacin zaka ji tana yawa irin wannan riyawa to in baka riya ba baka fito da jiwa ba komai to shi wannan isnadin da muka biya yanzu shi ya inganta babu zanni babu da yake magana akan zato qala hadathana isma'il qala hadathana malik hadathani malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna annabi yace la alaiku da yin zato fa inna dhanna akzabul hadith domin shi mummunan zato mafi wato ƙaryar zance kaga akwai zato mai kyau ayi zannu bil mu'minina khaira wannan zato mai kyau kenan wala tajassasu kada ku rika bin diddigi wala tanafasu kaga anan shi kuma wato sai kawo ma magana mun biya shi dan baya in za ku iya biyawa tanafasu kada ku rika yin gata da za ta sa ku gaba amma ba wanda bai ci karo da wafi zalika bale ya tanafas gata ta albahari aka hana wani ya ce kaza to ni ma sai na siya kawai dan kar akwai ba irin wannan ɗabi'a bai a'a amma wannan wani yana azumi litinin da alamis ni ma sai na yi wannan ya halatta wafi zalika bale ya tanafas mutanafisun amma ban da wannan in ka yi koma bayan wannan to ba a so wala ta dabaru kada ku rika bada baya shine mutum ka dauke mutum kafa gaba ɗaya da niyyar gaba wala ta hasadu kada ku rika yin hasada hasada kala uku ce ka rika fata abin da Allah ya bashi ya kwace gaba ɗaya kowa ma ya rasa wannan haramun ne ko kuma abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya kwace ya baka wannan ma hasada ce amma irin abin da Allah ya bashi kai ma ya baka irinsa wannan kuma ya halatta sunansa gifta ba ma sa kiransa hasada kamar yadda malam mai ta'alimi yake fada wala ta ba ka zukara ku rika gaba wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayin Allah ɗan uwa wannan hadisi ne ingantacce قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمار بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه وترانا النبي عليه الصلاة والسلام yana tare da wata daga cikin matansa an gane ko wata daga cikin matansa akwai ruwa da ta zo ta faɗi wace ce wace ce safiya ilman rabi rajulun lokacin da ya yi itikafi in za ku tuna yawa da ya yi itikafi ta ta kai ma ziyara to in mara bi rajul ya fito rakata sai wani mutum ya wuce su fa da awu nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya fulan sai annabi ya kiran sai ce kai wa na zo hadi zaujati fulana wannan da ka gani mata ta ce wanci man kuntu azunnu bi kala sai wannan ba Allah ya ce man kuntu azunnu bi fa lam akun azunnu bika ya rasulullah ina ina yi wa wasu zato ai kai ba zan baka ba san ba zuciya ta ta riya wani wani abu ai kai ba zan ma ba ya ma'aikin Allah kala zai ce a'a inna shaytana yajri min ibn adama majra dam shaytan yana gudu ne a jikin dan adam a jikin dan adam irin yadda jini ke gudu a jikin dan adam haka yake yawo a cikin jikin mutum ka gani to da haka dan Allah dan kai limamin ungo ku ne wato kake tsammanin ba za a yi ma irin wannan zaton ba aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam ma ballanta na kai to mu'adin to hafi sai ka toke kamar yadda sai na ali yake faɗa mutum ba zai je ya zauna a teburin da ake sai da giya giya ta maka coca cola ya ja wani ya zo ganshi ya zo ya ganshi ya zo wucewa in ya je unguwarsu zai tsora cewa ya ganshi yana shan giya me yasa ka je ka zauna a gurin nan gurin kan ake sai da coca cola to shi ne mawaɗi ne cewa mu sai ka toshe su gaba ɗaya ka toshe an fahimta da kyau ko yawwa maganin barkan a fara Allah ya kiyaye ya tsara mutuncin to wannan shine قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أبو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال ما يزال المسروق منه يتظنى wanda aka yi wasata shine al-masruq ba zai gushe ba yana taza taza shi hatta ya tsira azama min asari har sai wannan zaton nasa da zai sai da zaci wannan ne ya dauka har sai ya zamto laifin zaton zaton da yake ya bi na laifin satan da aka yi ba ko ba haka bane sai mutum yayi da gaske yau zai zaci wannan ko kuma ce kai wane ne kuma kuma wata kila ita ba da labari ma cewa da wane fa nake zargi wallahi gobe kuma yace kai na fi zargin wani daga nan sai laifin zace-zacen ya bi na satan da aka yi ba Allah ya kaga sai ciko ya biyo wa ya ce Allah ya ke قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا عبد الله بن عثمان ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة عن بلال بن سعد الاشعري ان معاويه كتب الى ابي الدرداء معاويه دان ابي سفيان يا ايكاوا لوكتين يرى gwamna الشام sai aikawa abu darda cewa uktub ilayya fustaqa dimashq yana jagora kai ba gwamna ba yana amirul mu'mini sai aikawa abu darda cewa ka rubuto min fasikan dimashqa siriya gaba ɗayan su faqala li faqala mali wa fustaqu dimashq abu abu darda yace to ni ko me hada ni da fasikan dimashqa me ruwana da su sai abu darda yana babban sahabi wa min aina aribum kai ina zan san su inji Abu Darda kaji ba ta ina zan san su fa qala ibn hu bilal dan sa an Abu Darda bilal yana zaune kawai sai yace ana tuhum abani zan rubuta zan rubuta su ba ka taba mu rubuta sunan su tsaf baban sa yace da shi kala ba kala sai yace min aina alimta to kai a ina ka san su inda Abu Darda yace wa dan kai a aka ka san su ma arabta annahum fusaqun illa wa anta minhum bai da zai ka gane ba kai ne in ba kana cikin su ba haji hukunci malam sai ce idda bi nafsika ko ma sama ka rubuta sunanka a sama takaddar ka ji yadda ake hukunci walam yursil bi asma'ihim aje ba da sunayen mutum da aje ba da sunan su bai bayar ba da ya ka da sunayen mutum uban cewa zai dai ka rubuta sunanka a sama domin kai ne tun da ka san to kai ma kana cikin su to ba aika da sunayen ba kuwa kun ji yadda ake hukunci ko babu halqul jariyati wal mar'atu wal mar'atu zawjaha babu da yake magana akan cewa bai wa gidanka ko matarka za su iya wa za su iya ma aski eh za ka iya dika musu kilifa ji ma aski ko aska ji ma aski قال حدثنا موسى بن اسماعيل مسمى يزيد عكي سير كليفة كذي كليفة كان جاية تيما قال حدثنا سكيل ابن عبد العزيز بن قيس عن أبيه قال دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تهلك عنه الشعر yace wata rana na shiga gurin Abdullahi dan Umar bai wata tare mar aski wa kana sai yace annuratu tariqul jilda annuratu farar wuta tana tausasa wato fata idan mutum ya ci wai ya shafa mai kon yayi wannan aftershave wannan kurajen da kuke wuce in ka shafa shine yake tariqul jilda tana sa fata dama abin da yake janyowa ai in kai kwallin nan ka kwalkwale kai skin to daga wannan lokacin da kai skin in gashin ya tashi fitowa in ba ya sa abu sai gurin ya zanto ya toshe in ya toshe sai gashin ya lankwashe sai kumbura gurin sai ya zama kuraje amma idan ya zama ya samu gurin da laushi ana shafa shi za su ke cewa yayin da aka tabbatar an yi wannan sai a rika yawan shafa mai ko man shanu domin kar a yi afta ce ne to sai ce ta rikul da tana sa fata ta yi laushi babu natful ibdi babu da yake magana akan fisge gashin hammata haka ake so in mutum ba zai baya jin zafi zai fisge in kuma ya ajiye ba laifi ba قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس abubuwa biyar suna cikin tsarki haka za ka ce kamsun min alfidra haka wata ruwaya ta zo ko abubuwa biyar suna cikin tsarki alfitanu kafiya wal istidadu da ake gashin mara mun faɗa satin da ya wuce duk wanda ya wuce kwana arba'in da ake ba kazami ne wa natful ibdi da tinje gashin hammata ko askewa wa kasu sharibi da dace gashin baki wa taqlimul azfar da daddace farata قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطره ابو بكر سنه cikin tsarki alkaitanu katiya wa halqul ana da ake gashin mara wa taglimul azbab da dace wato farata wa natfu dabi da tizge gashin hambata shine azbabi ma ta hadas al'ibutu wa kasu sharibi da dace gashin baki kuwa ma ta haka al'ibutu shi ne ake kira abdawa قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه خمس من الفطره اول يسنا كين تركي تقليم الاظفار وقص الشارب ونتف الابد وحلق العانه والختان باب حسن العهد باب da yake magana akan wato kyakkyawan alkawari shine wato abin da ake cewa a cika alkawari mutum ya zamto ya ba wani abu kasa mantawa na alkhairi an gane ko shine husnul ahad kaga ya ce ya zo a hadisi ingantacce annabi yace husnul ahad min al iman cika alkawari rashin butulci yana cikin imani mutum ya zamto baya manta alheri ka taɓa yi wani alkhairi a dan kai wani abu yanzu zai iya tuno wannan abin kawai ya yaje ma haka ake so قال حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى ثوبان بن ثوبان قال حدثني عمارة بن ثوبان قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل شيني لأمر بن واصل أخو ودي رسول شكرا تدريد ترك آخر الصحابة موتا يوا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم yaqsimu la'man naga annabi yana yana wato raba ba nama zaka ce ba domin ganimar hunain ce an bayyana da kyau ko ganima ce ta hunain ake rabawa a wannan lokacin ba nama bane ganimar hunain ce to ya ganshi yana raba wannan ganimar ta hunain ana bada a lokacin ne aka ba Abu Sufyan raquma 300 sanda uku ba haka aka bar shi biljirana a jirana wani yau mai bin gulamun yace a lokacin ina yaro in ji abu abu dufai a hamil uzul ba'ir yace bayan kuma dabbobin akwai wato waɗanda aka yayyanka amma dabbobin kansu aka rika bayarwa sai kuma aka rika yanka wasu yace a lokacin zan iya daukan wato gunguncin guntun karfata haka eh ta tara kumi zan iya daukan karfata rakumi ba ta tu imra'atun sai annabi ya zo wa wato wata wata mata ta zo gurin annabi fa basalla lahari da awu sai aka ga annabi ya kin fada mata kwarjallan mayafinsa kullu sai nace mana hadi wannan kuma wace ce kila sai aka ce hadi ummul lati ummuhu lati abda'atu wannan ai mahaifiyarsa ce wanda ta shayar da shi halimatu sadiya annabi bai manta abin da ta yi masa ba tana zuwa ya cire mayafin ya shin faɗa mata wane mutum babul ma'arifa babul da yake magana akan sanayya shi kuma sanayya classmate ko ko ko ba dai waye ko friend قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعوبة قال رجل أصلح الله الأمير Allah wato kamar yadda muke faɗa Allah ya ja da ran da sarki ranka ya daɗi irin wannan kalmomin shi ne suke faɗa aslah Allahu al-amir suna da asali asali a ce Allah ya ja da ran sarki Allah ya kara wa sarki lafiya shi ne irin wannan kalmar inna azanaka ya'rifu rijalan wa yu'thiruhum bi idn wani bawan Allah ne ya zuci wannan Abu Ishaq din ne mujira dan shi uba yake ba da labarin wani mutum ne ya zo ganin wato amirul mu'mini shi kuma mai gadin sai rika wato yi musu tebo kawai in ya san ka zai baka dama ka shige irin da yadda muke yi to shi da aka ba shi dama ya shiga yana shiga gurin sarki sai ta yi da shi wannan fa mai gadin naka masinjan nan naka kawai sanayya yake nuna tun ɗazu na zo dan bai san da bai yana ta bari ana shigowa to sai ce ina da naka ya'rifu rijalan fa yusirahum yana fifita su bi izin da wato bi izin wajen ba da umarni ba da izini kala sai ce azarahu Allah to Allah ya masa hanzari sarki da yake waje amsa ya ce to Allah Allah ya masa hanzari innal ma'rifata la tanfa'u inda al-kalbi al-aqul yace ka san cewa ita sanayya hatta a gurin kare wanda ya haukace tana da amfani hatta karan da ya haukace in ya san ka zai iya tsallake ka shi ne yake mai da martani cewa ba fa laifi yayi ba wannan abin da yi cewa wa indal jabal sa'ul da kuma gurin a wato amala mai cizo raƙumi mai cizo shi ma in ya san ka zai iya tsaga ma kafa ya wanda bai sani ba abin nufi malamai suka ce wannan abin da yake nunawa sanayya ba laifi ba ce amma inda take laifi shine ka danna haƙƙin wani amma ba da ra'ayi da wani likita ne a guri kaza dole akwai wanda zai wa alfarma dole kun fahimta da kyau ko wani ma'aikaci ne guri kaza dole akwai waɗanda zai wa alfarma abinda ba a so kawai shine idan na haƙƙin wani saboda wani shine haramun amma duk wanda yake a gurin aiki yana da damar dama wasu abubuwa da zai iya yi to wannan ba laifi bane man yashfa'a shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha saboda kaga an raba ba shafa'atan hasanatan ya halata shafa'atan sayyi'atan haramun ne shikenan kawai an fahimta da kyau ko in dai ba haƙƙin wani za a danne ba wani ya zo kiredit biyar ake nema saboda ka san wani ya zo da kiredit hudu a danne ne biyar shine haramun amma wai mutum ya zo ya ce ya samu mukami duk ɗan gidansu ya bawa aiki to yan gidan ku zai ba ka fahimta da kyau yau in dai yan gidansu sun cancanta dama su ya kama a bal aqrabu thumma al aqrab ko ba haka annabi yace ba ka daina gule min mutane in mutum ya fahimci wannan ko ba za ka rika zargin mutane akan abin da ba haƙƙin su ba kun fahimta yawwa abin da ake so kawai wanda za ka yi wazumto ya cancanta shine kawai babu la'ibu sibiyani biljau babun da yake magana akan wato yara su rika wasa da aljau wani abu ne wani kwallon abu ne kamar kamar aljau kamar kamar kwakwa to shi wani malamin mu da yazo yace babun da yake magana akan wasan kwallon kafa kawai ya wuce gurin aljau yara su dauko to aljau dunkulalliya ce kamar kwallon kafa su ta buga wanne ya wurgo wannan wanne ya buga da kafa to sai su kawai kwallon kafa ya shi kenan kuwa yace muka ce mal akara maka Allah yace to a lokacin ba kurra yi shi ba larabi su san wata kurra ba sai daga baya larabawan zamani suka san me kurra amma wannan abun aljau dunkulalliya ce kamar kwallon kafa ita ce wasa da ita amma magana cewa asalin kwallon kafa ka hazan da wuce ne wannan tatsuniya ce ma an jira Allah ya min sunna kun fahimta da ku kwata kwata ba ba ba shi da asali wannan masu yan rabin da suka kirkiro magana kawai قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مجيرة عن ابراهيم قال كان اصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها في كده iyayen mu sahabbai sun kasance su ne mana sauki wajen yin wasa kowanne irin wasa yara ake nufi gairar kilab amma banda wasan karnuka ne za saboda kare in wasan in ya gaji zai iya cizon sa sai aka ce banda wasan kare kana abu abdullahi imam bukhari yace yani listibiyan ana nufin ga kananan yara ba kakka zo je mai gime da kai ka ce duk wasa an halatta ma a da yara ake yara ka kyale su ji za na gaya muku sati biyu baya in ɗanka baya wasa sai ya karami ba daidai bane ka ce gaba ɗaya lokacinsa kawai saboda kai anakan lawo ne ka ce wai ba lokacin wasa wannan ba daidai bane an fahimta da kyau ko yana da kyau a ware wa yara lokutan wasa yana da kyau yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda haka kada a matse su kokolo su ranto ba ta samun istiraha lallai a rika samun wannan an fahimta da kyau ko yau to kaga imam al-bukhari yace anil istibiyan gashi nan lokacin da ɗan uwa annabi yusuf alaihi salam za ta bi mai suka ce arsilhu ma'ana gadan yayi me yarta'i wa yal'ab ko yarta'a wa yal'ab sai kamar shi mu je ya sakata ya wala ya wasan sa kuma ai ya kyale shi ko daga nan ne suke je suke ma abin da suke ba kaga aje ana kyalewa aje a a karan zarara wani lokacin ku ga mutum ya fiye shiga tsarari da yawa ku to karatun ne dan miƙe shi zalika mablaguhu min al-ilm amma idan mutum yana faɗaɗawa yana zuwa gurin wasu talibin ilimi ne za ku baya takura kansa da yawa Allah amma idan karatun ya zamto an yi narrowing ɗinsa ko to sai kwakwalwar ma ta zama narrowing komai zai zama a takure amma addinin mu ba shi da kunci babu annabu ba an faɗa ba annabu zai je wuce wa ta gurin yara suna wasa ya musu sallama mun biya wannan hadisin ko san shi yawwa قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني شيخ من اهل الخير يكنى ابا عقبه eh abu uquba ana ma alkunya da abu uquba kale yace maratu ma ibn umar maratan bi tariq wata rana mun je wucewa ta da abdullahi dan umar akan hanya famar bi kilmatin min alhabaki sai wuce wasu yara da mutanen habasha farahu yana abu ne gan suna wasa fa ka rage dirhamai ni ba a dawo ya fito ya dauko 200 ma ya wasu kyauta dirhami biyu yace gaji in an gama asiyo asiyo zo barodu a danja ko bai inganta ba sai an yi wasa wasan da yana nan alaga mata malam yawwa baka ji abin da aka ce ba me yasa akwai wani shefi ne da lam yusamma amma ai an ce ma mawqufun inda man Abdullahi dan Abdullahi dan Umar ce ma aka yi cikin sahabbai ba wanda ya bi iya koyi da Annabi kafin su kana ga zai yi da ka kuma Anas ba ya gaya ba ba in ba wannan bai inganta ba Anas dan Malik ba ya gaya ba Annabi ya je wuce ya ga yara suna wata ba yi musu sallama ko bai isa ba to shi sa tun a farko farko na ma gaya musu manta yake shi malam Umar cewa hadisin nan dubu ɗaya ɗari uku da wani abu gaba ɗaya a cikin wanda aka ce wasu inganta ba ba su fi ɗari biyu ba sannan ɗari biyun kowanne in ka biyo za ka ga yana da shawahid shi za a ga sau da yawa na zo tsallakewa nake ce kawai saboda in baka fi ta nan ba to in ka zagayo kuma za ka inda aka samu mafi yawahi shi ne bukari bai ka'ida cewa sai ya mai kawo ingantattu a nan ba amma kuma malamai suka ce ka duba sahihul adabul mufrad da sahihul adabul mufrad na mala albani ai yayi guda biyu ya ware sai ka gane abin da yake so ce قال حدثنا عبد الله قال اخبرني عبد العزيز ابن ابي سلمه عن هشام عن ابي ba ka so ka je wucewa gurin yara ka ba su ɗari biyu ne kuma sai ka bayar ana aisha annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusarribu ila sawahili yal'abna billahi wane mutum annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yusarribu ilayya ne sawahili yana turo min da kawaye na yal'abna billahi cewa su zo su yi wasa da abun wasa ya tsana ka ji wa yanka ya tsana a gida malam kai ne babba a rawun kai amfani da su koma ta gidan amma wannan dan tedin da ake siyo musu ya halatta albanatu sigar kaga ke ce ma kananan wato yan mata kanana idan ta girma haramun ne ta rika yawo da tedi za a gansa a university ta totuwa da ita ta ki aure tana yawo da tedi haramun take in take wannan ta fito daga mota sai ga tarun gumo abu ka ka dauka mutum ne a kewaye tedi ce babu zabuhil hammam babu da yake magana akan yanka tattabaru ko kuciya ko hajiya قال حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة النبي يا wani babban mutum yana ta bin wato wata wata tattabara kana sai annabi ya ce shaytanun yatba'u shaytana shaytani yana bin shaytaniya me ake nufi da shaytan ne asali a kalma shine wanda zai dauke ba hankali wato gaban abin da yake mai muhimmanci shi yake ce shedan kar ka dauka wai irin wancan shedanin ake nufi a'a shedanu ya tabau shedana shedan ne kaga an ce man shedan ne saboda a matsayin sa na babba ba halatta man wannan wasan ba to ya yana bin kuma a wata aba shedani ya mai dauke hankali daga abin da yake mai muhimmanci zuwa ga abin da bai da muhimmanci to shi za ka ga ya kalmar karka ce shaitani sosai yake nufi a قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبدة يوسف ابن عبدة shi kaga wannan a wasu malamai da yawa sun za a fashi kwarai kuwa eh نعم to shi da yake cewa qala hadathana yusuf bin abda qala hadathana al-hasan qala kana usman la yakhubu jum'atan illa amara bi qatl al-kilabi sai na usman ya kasance baya hudu ba fati sai yayi umarni da aka shakarnuka wa dabi al-hammam a yanka kuma wato tattabaru kaga bai inganta ba saboda shi wannan da na gaya muku yanzu zaibi ne abu hatim da imamul uqaili sun ce wato wato zaibi ne shi kadan ya kawo magana ba a karba yana da manakir da yawa قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبي الحمام ناجي سيدنا عثمان ينا أمني دا كشي واتو كرنكا أهو دبتا أينكا كما تتبرو malamai sun ce inda ya inganta ma wata doka ce da ta shafi iya lokacin misali yanzu gwamna ya ga ana wani abu da kaza sai ce to duk wanda yake da kaza ya kaza kamar irin haka ne a yi doka akan wani abu ba wai doka ba ce kamar miya da ya inganta ba haka malamai suka ce wallan dara bai inganta ba babu man kana lahu haja ba huwa haqu an yadhhaba ilayhi babin da yake magana da akan cewa wanda yake da bukata shi ya fitantanta ya je ya biya bukatarsa domin ba haushe ma yana cewa wato aike zuwa da kai ya fi sako ba shi ba akwai wata da suke cewa aike baya kawo hutun zuciya sai dai hutar da kafa zuciya ka ba za ta gamsu sosai sai dai a hutar ma da kafa kawai eh tsuyar ka ce za ta sa ka yi an fahimta da jiya ko sannan wancan kuma zuwa da kai ya fi sako قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني عقيل ابن خالد ان سعيد بن سليمان ابن زيد بن ثابت حدثه ya zantar da shi an abihi daga mahaifinsa Zaid bin Thabit din kenan an jaddihi wato daga mahaifinsa an jaddihi Zaid bin Thabit daga kakansa Zaid bin Thabit anna Umar bin Khattab ja'ahu yasta'dinu alayhi yawman wata rana Umar dan Khattab ya zo yana neman izinin sa fa azina lahu yana neman izini don ya shigo gurinsa sai ba shi izini wa rasuhu sai ce fi yadi jariyatin lahu tabtarajiluhu kansa yana hannun wata baiwarsa tana taje mar fa na za a rasahu yana ganin sa ce ne na za a rasahu kawai sai sai cire kansa sai cizge kansa fa kana lahu umar sai umar dan kaddabi yace da shi da ha turajjilu kale da kale ta da ci gaba da taje maka kai fa kada ya amiral mu'minin ya kai amiral mu'minin law arsalta ilayya ji'tuka ai da ka aiko min da razu ba sai ka zo ba fa kana umar sai umar dan karɓa da yace inna mal hajatu li yace ai ni ne da bukatar kaga wannan abin da yake nunawa shine kamar mutum ne yanzu misali an baka kansila ko ciyaman kawai sai ka ga mai girma gwamna a gurinka ya zo yaya zumuɗi sai ga mutum ya zama kirki ko ya miƙe na ranka ya daɗe Allah ka tura mun zo to irin haka kawai ya amirul mu'minin ne ya zo gurin gurin sa ba tare da sanarwa ba yana ganin sai ya rasu eh mai amirul mu'minin ai da ka aika mana mun zo ba tare da ka zo ba sai na Umar ya ce a ai ne bukata innamal hajatu lini ne da bukatar a lokacin ya je yi masa tambaya ne akan gado domin a cikin sahabbai matsalar gado ba wanda ya kai zai dubi na sadi sanin gado babu ya je mata tambaya akan gado shi sai ya tafi da kansa kun ga yadda ake yi ko duk yadda kake da matsayi shi malami wanda yake karantarwa to gabe yake da kai a zuwa kamata ya aje shi ne daidai na ga magabata haka suke yi dan kana wato wani mai mukami ko mai kuɗi to kamata ya ka zo inda ake karantarwa ka zauna ka koya kai ma daga lokacin da ka zo ba zancen mukami yanzu ni ne malamin kai ne ɗalibin to inda tintini malamai sun kiyaye wannan martaba ko to da ba wanda zai iya taba su Allah domin kai ba ai ba da taya kuma ba jenuwa ce da kai ba ولو أن أهل العلم سانوه سانهم ولو عظموه في النفوس لعظم ولكن أهانوه بهان وجنسوا محياه في الأدماء حتى تجهم haka Abdulaziz Jurdani yake faɗa cewa inda amma abota ilimi sun kiyaye ilimin su haba malam malami a ce da wannan malami ne ka ta waji sai da ce da wannan mai kuɗi ne ko wannan wannan da shi ke nan yayi da da shi ne permanent secretary kaza ko kuma da shi ne sanata ko kaza amma ba za a ce da wannan malami bane sam martabar da Allah ya ba in ka kiyaye ta ba wata martaba irin ta wallahi babu an fahimta da kyau ko yawa shi za wani ba tara ke shigo ya tarar da wani malami cikin masallaci ya miƙe kafarsa yana yana nazari ya miƙe kafarsa sai dai sai ya zaro wani abu sai ya miƙa ba sai malamin ya ɗago ya kalle shi ya ce haba ai mamman da rijilai lam ya mudda ya dawo duk wanda ya kaga ya miƙe kafarsa ai ba ya miƙa hannunsa cewa ni ba dan maula bane daga ne ya sallama masa kaga ya ja mutuncinsa bane mai saboda haka wayannan yana da muhimmanci sosai da sosai kun ga sayyidina Umar da kansa ya tafi wurin a ai ba za ma ka kwatanta tsakanin sayyidina Umar da Zaid bin Sabit ba a martaba da komai amma kaga shi ya tafi ne ma an fahimta da kyau ko sai amma yanzu wani zai kai ba fulashi in ka kira shi ke tambaya ce da shi fulashin fa kaga fulashin yayi yawa in ka buga sai ya ce wai dama tambaya zan yi shi za a ce ma fulajin ka bugo ga malaman mu suna faɗa muna ji ai ya za ka rike ma ba kamar ta ba kwarai kuwa ba zai rike ba an gane ko to wannan shi ne babu ni za ta tana sa'a wa huwa ma alqawm babu da yake magana akan in mutum zai tofar da majina yana cikin mutane قال حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال اخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عباس القرشي عن ابي هريره قال اذا تنخع بين يدي القوم اذا متين زي توبر da majina a cikin mutane ko yawo waliwari bi kafai to tare da hannayensa hatta ta ka nuqatu ila al-ard har wannan abin da zai tobar ya zamto ya tafi kan kasa da rek kaga yanzu an sauƙaƙa ba sai ka samu tishu ɗinka ko hankacin kai yawo bi wannan zai nuna ma cewa ba bature bane koya wa mutane in za ka yi atishawa ka yi haka ko tun dauka zuwan corona ne aka yi haba malam ai da wanke hannu da duk wa'annan abubuwan sai in ba karanta addini ba tintina an wuce gurin tini su sai da corona ta zo ce fito da shi amma wallahi tintini wanda ya karanta addini ya san an ba shi ladabi yadda zai tobar da yawo da yadda zai tobar da majina da yadda in ya koma gida ya gama mu'amala da mutane yadda zai wanke hannu duk an koyar da mu annabi alaihi salatu wasalam an gaya ma dabi'a sa in ya shiga gida hannu yake wankewa saboda kai ma sai ya kamata ka koyi wannan mu mutanen mu ma da suke dabi'a mutum zai ya ya sai kuma ya haka sai goga hannun haka ba ya gama zurfi cewa ba kuma ko na haduwa sai ya miko ba shi za ba Allah ka saba da wanke hannu ka saba kwarai da gaske domin ana gaya ma cewa hannu yanzu kana ka samu wata hanzin din nan ka je farikan ka ta hannu ka kunna ka wanke hannunka yanzu ka koma gida ka ga irin bakin da zai fitar gashi ba haka tartar kake ganin sa to wannan akwai su corona virus su lasa biba su waye duk suna jiki wanke hannu yana da fa'ida kwarai da gaske Allah ya dace da mu to shine yake cewa to ya kiyaye an gane ko wai za ta ma faliyudihin idan mutum yana azumi ya rika shafa mai alebansa la yura alayhi asar sau dan kar a rika gane azumi yake dan ha wani za ga ya dawo da nida ya wannan bai ce baka san yau alhamis ba a ya ta hamba ba a san haka ba a san riya kwata kwata an fahimta da kyau ko akwai wanda daga cikin magabata sai da yin shekaru na wancan adadin shekarun yana azumin nafila Allah ba ta saba ta sani ba domin idan ya tashi da safe in ya riga ya ci abincin nan na dare da safen aka ba shi abinci ya tafi da shi ya tafi kasuwa sai an yi magariba sai dawo sai ta ɗauka wannan abincin da aka ba shi shi ya yi da rana to amma kai yanzu duk da cewa ba ba laifi bane kai azumi ma ta ta zani ko da a shirya ba kayan shan ruwa ma ko ba haka bane abin da ake nufi a waje shi ne abin da nake faɗa shi sai bayan magariba yake dawo mata gida wannan ana so a gaya ma wasu ne da suka kai matuƙa wajen kiyaye aiki ba a so riya ta shiga amma kai yanzu kai ka rubuta a social media duk abin da za ka yi sai ka faɗa a social media kowa ya ji a wala sai an je kiyawa za a ce ai social media ta baka ladan ka gaba daya to kace a faɗa kuma an yi comment Allah ya ce to shine yake cewa babun idza hadatha rajul qauma la yaqbalu ala wahidin babun da yake magana akan idan za ka yi magana da mutane da yawa kar ka fuskanci mutum daya kawai zai ta magana ana cewa ai murtala kaza kowa yana nan ba daidai bane mutum daya duk mutanen gaba ɗaya ka ɗauke kai daga gare su wannan ya zama akwai wulaƙanci a na قال حدثنا اي رب دجي باب انت بي سان كيو قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا حسين عن اسماعيل بن سالم انا حبيب بن ابي ثابت قال كانوا يحبون اذا حدث الرجل الا يقبل على الرجل الواحد suna so su magabata suna so idan mutum zai magana da mutane kada ya fuskanci mutum daya walakin li ya ummahum ya game su gaba daya ya kalli nan ya kalli can babu fuzulin nazari babu da yake magana akan ranar kallo shine ya wannan yana da ɗaya daga cikin mutum abin da ya kamata ka kalla ka kalla kawai amma banda kallon abubuwan da ba a tambaye ka ba za ka mutum ya sun shiga gaisuwa gidan mutane sai ya fara kallon kalli sai an fito da dama daki uku ne a ciki ina ruwanka a ke ma dan gabi wannan ita ce karama amarya ce duk wannan fudulin nazar ne ba kyau قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأجلة عن ابن أبي الحسين قال آل عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه وترانا عبد الله ونيكنا mun faɗa a farkon karatunmu idan aka ce Abdullahi kadai aka yi shiru a cikin adabul mufrad wa ake nufi Abdullahi bin Mas'ud jazakumullahu khairan ya ya je gaida wani tare da wani almajirinsa balan ma da kala dara da ala sahibuhu yanzuru suna shiga cikin gidan sai wannan wanda suka shiga da shi din zai rika kalle kalle fa kana lahu Abdullahi sai dan Mas'ud yace da shi wallahi law tabaqa'at aynaka kana khairan laka da za a tsiyaye ma da idanun nan biyu shi ya fara kai a gare ka da kallon kalle kallon da kake yi قال حدثنا خلاد ابن اسلم البغدادي kenan shine خلاد din nan an gane ko yawa mun yi ja tan babi na 92 قال حدثنا عبد العزيز النافع ان نفرا من اهل العراق دخلوا على على ابن عمر wasu tawaga daga cikin mutanen iraki sun zo gurin abdullahi dan umar farawo ala khadimin lahum tauqan min zahabin iska ga khadimin abdullahi dan umar din da wata sarka ta gwal kaga nan ne za a fara cewa ana shiga gidan babban malami jadila kaga har da kari a da kari a gidan nan ko kuma kaza an fahimta da kyau ko ga ba ga ba ga ba kwanka can kawo ciki ke algaran gama saboda haka saboda haka sai yace fa nazara ba zo mu ila babin sai kawai sashi ya kalli sashi fa kana sai yace ba afdana kum lin sharri wato eh lallai kai kaiwa matuƙa ku wajen gano sharri yayi yawa amma irin yadda kuke da kaifin basira wajen gane sharri banda haka me na kalle kalle sai kun gano cewa wani ya sa sarka ta kaza me yasa ku babu fotoli da kalam babu da yake magana akan raran magana shi ba duk abin da in ka faɗa bai da amfani shine rara قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ليث عن أدا عن أبي هريرة قال لا خير في فضول الكلام زنتن دبا شي امبا يوا شي دون الخير قال حدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار امتي الترتارون mafi sharrin al'umma ta su ne a tarsaruna shine ba wuce ke cewa masu kafirin surutu shine faɗi ba a tambaye ka ba abin da ba shi da fa'ida shine a tarsara kasratul kalami wa tarbidihi haka ce kira an gane ko ko kuma mutum ya tazance yana takudawa ya ta takudan zance ba a ganewa to sannan kuma me sai na biyu na biyu kuma wal mutashaddiquna da kuma wato masu idinabi masu wuce gona da iri wajen magana su ne su ne mutashaddiquna wanda za su zo zance kawai ba zai zama lakoni ba dan kalma ɗaya biyu ya faɗa ya isa amma sai je ta kwana kama daga baya kuma kasa gane ina aka dusa shine a tashadduq an fahimta da kyau ko shine kasarka wato al-iktaru ko kuma a tawassu fil kalam fada da zance in ka faɗi guda ɗaya biyu ya isa kawai amma sai ka fada ɗaya wasu kuma suka ce izgidi wajen magana al-istihza yayin da zai magana kawai kun zo kuna zaune zai ce dan garin mu dan garin mu ko kuma ranka ya dade ya san talaka ne kai fa baka da komai sai ya gaya ma magana ta wannan shi ma jina ta kaddo ka iya cewa izgili an fahimta da kyau ko yawa sannan wal mutafahiqu da ba su leke haka ba wuce yake cewa leken magana Hausa ma sai mata slang leke dole su wa qiyaru ummati ahasinuhum akhlaqan mafi alkhairin al'umma da su ne mafi ya kyawun dabi'a babu fil wajhai babu da yake magana akan masu fuska biyu me yake janyo wa mutum ya zama munafiki ya zama mai fuska biyu a'a akwai abin da suke faɗa kwaɗayi kun gane ko da san abin hannun mutane tsoro da kwaɗayi su suke janyowa su suke sa mutum ya zama munafiki duk wanda kuka ga bai da tsoro bai da kwaɗayi baya munafurci kun lura in dai mutum baya munafurci ko to za ku ga yana da wannan ɗabi'a ba shi da tsoro kuma baya wato san abin hannun mutane amma wallahi kwaɗayi da tsoro dole sa ka zama mai fuska biyu za ka fice ka gaya masa abin da yake so don ya ma abin da kake so to shi ne illa قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شر الناس ذو الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه an gane ko yana daga sharrin mutane shine mai fuska biyu wanda zai je wayannan mutanen da wannan fuskar ya je faɗi wannan abin daban ko kuma ya je musu da yarda daban ya koma wayancan ma daban duk sun ja bamban hadisin ya inganta shi ma babu yitimin zil wajhai babu da yake magana akan zinubin mai fuska biyu munafiki قال حدثنا محمد بن سعيد بن سعيد الاصبهاني ake kawo shi wannan al-asbahani ya rasu a shekara ta 220 bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam قال حدثنا شريك عن ركين haka ya kawo jiki ma an gane ko rukainu an nu'aymu bin hanzala an ammar bin yasin kala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان ذا وجهين في الدنيا duk wanda ya zamto mai fuska biyu ne a duniyar nan kana lahu lisanani yawmal qiyama min nari za a ma harshe biyu na wuta rana alkiyama famara rajulun kana dakhman sai wani mutum ya zo wucewa kato murguje je halin zai ce haza minum sai annabi ya nuna shi yace wannan yana cikin su kun ga a Madina ne a Makka gaba ɗaya a Makka ba ba munafiki kwata kwata ya kamata ka rike wannan formula in za ku tattauna da dan jiya zai ce ba kaza su wani da wani a sahabbai munafukai ne sai ka ce ba ai gaba ɗaya sahabbai a maka shekara goma sha uku nan kaftin su ba munafiki domin a lokacin a karkashin constitution ake duk wanda kaga ya shiga musulunci lallai da gaske yake ba za mun ma munafukai ba sai da aka za Madina to shi ma wannan an faɗa ne sai annabi ya ce wannan yana cikin su an gane ko sannan kuma ku gane duk cikin sahabbai ba munafiki shi ma wannan formula ka rike ta yawwa domin Allah madaukakin sarki ya ce suna rantsuwa cewa suna cikin kuwa mahu minku duk Allah ya cire su cewa munafukai ba ta habbai bane to shi sa wanda zai dauko ma Abubakar ko Umar ya saki sai sai ka tsiye shi sai ya ga ya aka yi zama a cikin wayanta babu sharrun nasi man yuttaka sharru babun da yake magana akan cewa mafi sharrin mutane duk wanda ake tsoron sharrin sa shine mafi tsoron mutane mafi sharrin mutane قال حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت ابن المنكدر قال سمع أم سمع أروة بن الزبير أن عائشة أخبرته يا جي أروة بن الزبير سوى أن عائشة تابعت لاباري istazana rajulun ala nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya nemi izinin shiga gurin annabi alaihi salatu wasallam fa qala zai ce idanu lahu idanu lahu ku ba shi izini ya shigo bi isa aqul ashira sir ibn aqul ashira ko aqul ashira wannan dan dangin sir da shi annabi ya kuje falan ba da kala alana lahu alana lahu kalam haka ne daidai alana lahu kalam yayin da ya shigo sai kuma annabi ya tsaya sa zance kamar ya mutan gida kuna nan lafiya ya kowa da kowa kaga ba irin wancan magana da ya faɗa ba da zike na fa kulti ya rasulullah na Aisha tace sai nace ya ma'aikin Allah kulta ladhi kulta ka faɗa abin da ka faɗa sun ma'alanta da kalama sannan kuma ka tinsa samar da shi kala sai ce ai Aisha ai ko i Aisha haka ne ya ce Aisha ai Aisha ya Aisha inna sharran nasi man tarakahunna aw wada'ahunna ittika afuhi ki sani cewa mafi sharrin mutane shine wanda mutane suka kyale shi suka kiyaya sabo ko suka kyale shi saboda tsoron wato sharrin sa kawai albashinsa ai akwai wanda zaka akwai marokin da kana bashi ne dan dan me saboda tsabar bakin sa kawai to wannan mafi sharrin mutane kenan an fahimta da kyau ko to duk wanda za a bashi saboda ana jin tsoron kawai makircin da zai kulla wa mutum ya sani cewa ba mutumin kirki bane kuma yana da wato wata lamba mai muni a gurin Allah madaukakin sarki babu haya babu da yake magana akan kunya قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمر بن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير كنيا ما تزوى سيدا ليه duk inda kunya ta zo to akwai alheri a jikinta فقال البشير بن كعب مكتوب في الحكمة واتو واتو abin rubutawa ne abin rubutawa ne fil hikima dangane da abin da ya shafi hikima inna min alhaya wai suka ce alhikima ana rubu a cikin hadisi domin kamar yadda malamai suke faɗa cewa idan ya zo banda gurare uku duk inda kaga alkitabu wal hikima a cikin alqur'ani duk qur'ani da hadisi yake ne banda guri uku an fahimta da kyau to cewa inna min al-haya'i wa qara lalle akwai nutsuwa a cikin kunya inna min al-haya'i sakina lalle a cikin wato kunya akwai nutsuwa fa qala lahu imran sai imran yace wa hadithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina cewa da kai annabi alaihi salatu wasalam wato ya ce wato hadithini an sahifatuka kana zantar da ni cewa daga cikin littafinka shine malamai suka ce to shi wato shi da ya kawo anan cewa maktubun fil hikma yana faɗa ne cewa a cikin waƙoƙi ma da muka rubuta na hikima an rubuta cewa kunya tana da alheri to shi wannan ba na Qur'ani da hadisi yake magana akai ba shi yana Imran dan Hussein yana gaya masa cewa kunya tana zuwa da alkhairi sai ya ce eh ai ko yazo kamar yadda za ku ji yanzu wasu sai wani ya ce ma ai dan ana ta ma ya ce ka ce annabi alaihi salatu wasallam sai ya ce ai a waka dan kwairo ma kaza kuskure ne babban misali da aka yi da annabi ya isa kun fahimta da kyau ko kuskure ne a ce ai wani ba kaza in dai an bada misali da annabi to shikenan to sai yace ina cewa annabi alaihi salatu wasalam kana gaya mun wata waka wannan kuskure ne kuma za ga da yawa mutane suna irin wannan kurakura cewa mutum ka kawo misali da annabi ka gama kurewa قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال ان الحياء والايمان قولنا جميعا da kunya da imani yan biyu ne shine kulina agwama suke eh ba a raba ɗaya da ɗaya duk inda kaga zara zaka ga wata fa idza rufi'a adu ma rufi'a al-akhar da an cire ɗaya to ɗayan ba ya tafi duk wanda aka ce bai da kunya to indirectly ana ga yawar bai da imani ke shine magana babul jafa babu da yake magana akan wauta قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الايمان كنيا تنا daga imani wal imani fil janna shi kuma imani yana cikin aljanna in kana neman sa to za a yi ka tafi aljanna neman sa yana kai wal baza'u min al jafa rashin kunya da fadar magana kowace iri shine al baza an fahimta da kyau ko yawwa shine kinkiyar kunyar ai rashin kunya haka suke cewa haka malaman mu na tsoro suke cewa ziddul haya'i wal jafa'u fil nas ita kuma rashin kunya in kana neman ta ba za ka zabe ko ina wace cikin wuta kana da sana abun nufi kowanne yana kai kowanne gama abokinsa ne kunya zai tafi aljanna mara kunya zai tafi wuta Allah ya kiyaye قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن بن عقيل عن محمد بن علي ابن الحنفيه محمد ابن علي ابن الحنفيه عن ابيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم راسي annabi alaihi salatu wasalam yana da wato mawadacin kai annabi kan annabi alaihi salatu wasalam ba dan mititi bane azimal ainain yana da manyan idan mun biya wannan a cikin shawailul muhammadiyya ko idza amsha takaffa idan annabi alaihi salatu wasalam zai tafi takaffa ai wato rafa arijlahu an quwwati yana daga kafarsa da karfi an fahimta da kyau ko yau ka anna ma yamshi fi sa'adin kamar ka ce yana tafiya ne akan abu mai tudu kamar zai hau step haka annabi yake tafiya tafiya salo salo ba magana annabi ba tafiyar annabi ba sai na Umar ya ga wani mataki na tafiya salo salo ya tsula ma bulala yace ni ke kai tafiyar maza bulala ya tsula mata yace kai tafiyar maza saboda haka ya kamata in kai namiji ne ka zama namiji idan ta fata in ta fata jami'an idan annabi zai waiwaya mun biya wannan a baya gaba ɗaya ke juyawa annabi baya waje gaba ɗaya ke juyawa domin an ce waiwaye alama ce tawa ta matsoraci ko ɗaya daga cikin wannan kuma annabi ba matsoraci bane haka anas dan malik yake da Thank you. me kake so ka ce yana da alaka da ni eh to abin da zan gaya ma shine jafa'i ka gane ko shine misali mutum yayi abin da za a iya zargin sa yayi abin da za a iya zargin sa ka fahimta da kyau ko to tafiyar annabi alaihi salatu wassalam da yake yi ta wannan tafiya ta maza baya cin abin da in mutum yayi za a ce mai yayi wauta ka fahimce ni yau tun da ababin ya kawo shi tafiya irin ta annabi alaihi salatu wasalam ba za a ce mutum ba zai so yanzu yana tafiya da sauri a ce kaga wani wawa ba za a faɗi wannan ba domin ababin aka kawo shi ka fahimta da ko tafiya ce irin tawa ta annabi alaihi wanda ya zargi mai wannan tafiyar to shine yayi wauta Allah ya sa ka fahimce ni wanda ya zargi mai tafiya irin ta annabi to shine yayi wauta domin ya an kawo shi ababul jafa dan bai ka tayi kyau domin abin ya dan shiga lungu ya shiga lungu babun idza lam tastahi fasna amakita babun da yake magana idan baka jin kunya to kai abin da kaga dama in dai baka da kunya sai kai abin da kaga dama qala da sana adam qala da sana shuba an mansur qala samitu rabi'i bin hiraj yuhadithu an abi mas'ud al-badri abu mas'ud al-badri din nan shine kadai wanda idan ka ji an ce albadari kuma ba yakin badare je ba na taɓa ba ku misalin sa nan ko shi kadai ne cikin sahabbai wanda yake da wannan lambar amma ba ba dan badar bane yawa قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى yana daga abin da mutane suka riska na daga nan cikin annabawan farko idza lam tastahi ko idza lam tastahi fasna ma shi ita to kai abin da kaga dama ga tsini an gane ko kamar ne wata aya za ku iya kawo a qur'ani faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ana nufin ko a yi aka baka je kai kafirci a ka je gaban ayar zaka gane babul gababi babul da yake magana akan fushi qala hadathana isma'ilu qala hadathani malik an ibn shahab an sa'id ibn al-musayyib ana bi hurayra anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa shadidu bisur'a ne kada mutane ba shine mai karfi ba innama shadidu kadai mai karfi allazi yamliku nafsahu inda al-ghadab wannan da yake mallaka zuciyarsa yayin fushi shine mai karfi قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عبد ربي عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر قال ما من جرأة أعظم عند الله أجرا وأنا متن an gane ko imamin jur'atin a azamu ko kuma wata ruwayar afdalu inda lahi ajran min jur'ati gaiza babu wani abu da za a haɗi wanda yake mafi girma a gurin Allah madaukakin sarki ko mafi falala fiye da ni min jur'ati gaizin ka zama fiye da fushin da aka tusawa wato wani abu da aka tusa ma ka haɗi da Allah yake wal kazimin al gaiza wal afina anin nas ai ma abun haushi ka haɗe shi to babu wani abu da yafi girman lada a gurin Allah fiye da wannan ko ka zama ha abdu wani bawa ya haɗiye wannan fushin ibtiga a wajen Allah dan neman fuskar Allah wa ɗaukakin sarki neman yarda Allah babu wani abu fi girman lada fiye da wannan mutum ya yi ma abu kafi karfin sa ba amma ka haɗiye fushin to babu wani abu da yafi wannan girman lada gurin Allah babu ma ya kulu idan ka ziba babu da yake magana akan abin da zaka faɗa idan fushi ya kama ka idan kai fushin قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو اسامه قال سمعت الاعمش يقول حدثنا علي بن ثابت عن سليمان بن السرج قال istabba rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutum biyu sun yi bayayyar magana wani a gaban annabi alaihi salatu wasallam shine istabba an gane ko da bambance da da akatumu da asabu mun wuce da ku a baya an fahimta da kyau ko yawa domin shi asabu idan ka zo ka gaya mutum magana da ba haka yake ba ka zage kun fahimta da kyau ko yawa akatumu kuma wannan da za a ce mulmulowa ana ta kudin tumosu shi ne bambancin to sai ya ce fajala adu ma ya zubabu wa ya hamaru wajuhu sai daga cikinsu saboda tabar zuciya ya ɗau zafi fuskarsa ta yi da fushin nasa ya kai da matakin da har fuskarsa ta yi da bana zana ilayhi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kalle shi فقال إن إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب هذا عنه ناس كلمة دجاجة فأول فشل الناس دي سياتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دجاجة فدوانا كلمة فقام رجل إلى ذاك الرجل sai wani mutum ya miƙe ta gurin wannan bawan Allah fa kale yace tadiri ma kala ka san me annabi yace kale yace kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa kale rajulu sai wannan mutumin ya ce a majnunan tarani mahaukaci ne ni kallon mahaukaci kake mu قال حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن ابي حمزة عن الاعمش كون زمي yake nufi da qira'atan ai ko da yake nufi mala haris subhanallah in aka zo a isnadi aka ce qira'atan wani zo ce wato haddathana Abdullahi bin Usman qira'atan saboda tsabar amana ko a cikin manzuma ba a yi muku wannan bayanin ba saboda tsabar amana na ɗaliban ɗaliban wato hadisi in suka zo sanan da aka karɓo karatun ba kun fahimta da kyau ko ba za a yi ma tadiliki ba mutum ba zai zo ya ce misali wata rana na ji mala abdulkadir ya ce kuma bai taɓa zama a gabansa ba kun fahimta da kyau ko a zuwa yayi misali kiratan zuwa ya karanta a gabansa ya saurara ya bi bayan ka saurara a bayan ya saurara sai ka ce to ka je ka karanta a gabansa ko kuma a shi kawai biyawa ya wata rana tarbiyari kana zaune wannan dai ba fildi na bane amma ina so ku fahimta da kyau ku gane cewa in aka ce qira'atan wata amana ce ta ɗaliban hadisi cewa ga salon yadda muka karbu a ciki ba an gaya ma wanda ya zo shi kuma da ya zo a isnadin sai ya ce ta window na ji wanda aka kora a gurin karatun sai ya ce na ji wannan hadisin ta window sai tsabar amana kawai an fahimta da kyau ko yawwa عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابن ثابت عن سليمان بن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يتبان wata rana ina zaune gaba annabi alaihi salatu wasalam mutum biyu suna faɗa wa junansu maganganu ba duhu ma ihmarra wajuhu sai daga cikin su fuska ta kai da wanta faqat adu audajuhu gaba ɗaya jijiyoyin su suka kumbura fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam inni la alamu kalimatan law qala la dhahaba anhu ma yajidu na san kalmar da da zai faɗa duk abin da yake da da shi na bikin nan da ya tafi fa qalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce suka ce da shi annabi ya ce ta'awwaz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah ka nemi tsari a gurin Allah daga shaitan abun jifa qala sai yace wa halbi min jununi ma ku ci ku dauke ni wannan shi ma akwai dogon shiri da ake yi wanda ba je na tsaya ba saboda muna so mu kammala babu ne yaskutu idza gaziba babu da yake magana akan cewa in mutum yayi fushi to ya shiru قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث قال حدثني داوود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا an gane ko wa allimu wa yassiru salasa marat an gane ko wato wato ku sanar ku koyar da mutane karatu amma ku sauƙaƙa shi yasa nace muku idan ku ga in mutum yana karatu yana faɗaɗa karatunsa to zai za ku ga wato wajen mu'amalarsa da ɗalibai ta fi sauƙi kuma in ya zanto ya yi naroyin karatu kuma za ku ga mu'amalarsa da ɗalibai ta fi sauri domin yana tuno wayan na abubuwan ya siru wala tu asiru wa bashiru wala tu nasiru har sai da annabi ya faɗa sa uku wai za ka bifta faskut marratain annabi ya ce idan kai fushi to kai shiru wa idza gazibta faskut to biyu annabi da faɗa haka babun ahbib habibaka haunan ma babun da yake magana ka so wato masoyinka sama sama ya zanto duk wanda zaka so ya zanto yana da ma'auni in ba Allah da manzo ba yawa yana da ma'auni قال حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن ابيه قال سمعت عليا يقول لابن الكواء na ji aliyu yana faɗa wa ibn kiwa yana cewa da shi hal tadri ma qala awwal ka san me na farko yace ahdib habibaka haunan ba ata an yakuna bajibaka yawman ba ka so masoyinka sama sama da sannu zai iya zama makiyinka kuma wata rana kaga musamman musamman yan siyasa ko ai wannan a nan ne babu salim yake karara za ga wani yana gidan wani yanzu amma wata ce kafin a canza ta yiwa ma ya tafi kuma in bai waka ne ma sai ya wake shi ya zage shi gaba daya to sai yace wa biji biji zaka haunan ma in zaka ki mutum shi ma ka ki shi sama sama ya ki shi ne sai abin da mai alari ya gaya ma wa an yi balillah wa yarda lahu wa yakdaba lahu um can kuma aya ta ce da Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu can gaba ba nan ba inda take cewa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim anan ne dai ko an innal ladina qalu din ne ko yawa wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a irfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim sai ka ga wanda da yake ba kwa ga mutum ji yanzu ya zama masoyinka na kwarai kwarai kuwa in dai dan Allah yake kin ka da to daga baya zai so ka kuma to sai ce babu la yakunu bagudun asa an yakuna bajizaka habibaka yawman ma da sannu wato zai zama wato bajizaka habibaka madoyinka kuma yawman ma wata rana babu la yakun buzuka talafan babu da yake magana akan cewa kada wato um, to yayyar ta ta zama sai inna laha karka suma قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب قال لا يكون حبك خلفا haka yace an gane ku kada iyayyarka ta zamto kai abin da ya wuce gona da iri ka dorawa shine taklif din ka dorawa zuciyarka abin da kai dakon iyayyarsa kake duk inda kake kaga akwai wanda wato zaka ga iyayya ta sama sama ce daga ran da ya ga baka nan ya manta da kai amma akwai wanda bacci ma da kai zai kwanta to kakka tsora wa kan kakka tsora wa kanka wato iyayyar wani ka rika da kwanta wala bugudu ka talafan sannan kada wato a kabari iyayya ka ta zamto yanzu talafan yanzu sanadiyar halakarka shine talafar kar ka bari kiyayyar wani ta zama sanadiyar halakarka ka kasa tsina dawo kanka komai ka tsaya kana kin wani kawai fa kultu sai nace kai fa za ta yaya kala zai ce idza hababta kullifta wato kulufa sabi wa idza abgabta ahbabta li sahibika talaf yace idan idza hababta kullifta kulufa sabi idan ka tashi yin soyayya kullifta kulufa sabi wato an tsora ma irin abin da ake tsora wa yara yaro idan yana son abu wanda za ga in ba a yi man wannan abun ba to ba zaman lafiya akwai wanda akwai wanda na sani da ya fara irin wannan soyayyar bi ta zaizayyar Allah aiki ma daina zuwa yi kuma bai aure ta ba to zamto soyayya in za ka yi ta karka yin ta irin ta yara kawai idan ka yi rufe to karka yi wannan وإذا أبغضت أبغضت أحببت لصاحبك الكلام sannan kuma idan wato idan ka tashi yin kiyayya a habarta da sahibika talab wato za ka sanya wa abokinka da kake mai wannan kiyayyar za ka sanya masa wato a talab zai zamto sanadiyar wannan kiyayyar da kake masa za ka samu asara wadda take mai ɗorewa an fahimta da kyau ko wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana zan kira mala awwal domin shi ne babban bakon yau ya zo ko minti biyar ya tofa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana shi malam gali ne guri ne dama mala awwal bismillah